أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسبؤن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ubangiji yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran jama'a duk gaba ke da yana ce la tublawunna wallahi za a jarrabe ku fi amwalikum wa anfusikum ta wajen rayukanku am ta wajen dukiyoyinku da wajen rayukanku asiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yaftanun Allah yana faɗi a wani wuri musulmi suna tsammanin da kawai ka ce ka musulunta shi ke sai a kyale ka ka rayu ka shiga aljanna ba za a jarrabe ka ba da waɗansu bala'o'i a ga musuluncin naka na gaskiya ne ko ko dama na ran kuza ne to la tula wannan walla za a jarrabe ku fi amwali kuma cikin dukiyoyinku a gobara ta kona mutum dukiya ko gonarsa ta kone ko shanunsa su mutu ko cinikinsa ya karye duk dai jarraba daga Allah wa anfusukum haka kuma Allah zai jarrabe ku wajen rayukanku masoyanka su rika mutuwa manyan yayanka suna mutuwa maso kai rashin lafiya rika samun jikinka duk dai jarraba ne daga Allah amma kowanne idan ka ce Allah na yarda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un komai daga Allah yake zuwa na yarda da ikon Allah to dama Allah yana so ya hauda kai wani matsayi ne na addini wanda ibadarka ba za ta iya kai ka wurin ba sai wannan jarraba ce za ta kai ka in ka yi haƙuri ka ji tsoron Allah to abu ya yi kyau kenan za a hau da kai makami da tublawun na fiyan walikum wa anfusikum wa la tazma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kathira bayan jarraba wajen dukiya da rayuka za a jarrabe ku da jin maganganu miyagu wajen makiya maganganu masu muni wajen makiya masu sukan addininku masu taɓa martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko martabar iyayenku ko malamanku a dai cuce ka a ɓata maka rai dai duk dai jarraba daga Allah wala tama unna lalle za ku ji min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina sharaku azan kaseeran za ku ji azan kaseeran miyagun magana masu ɓata rai daga makiya ko ahlul kitabi ko arna ko dai waɗansu makiya su ɓata taɓa martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soki addini su faɗi abubuwa marasa kyau wa min alladhina utul kitaba qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseeran wa in tasbiru in kuka yi hakuri wa tattaku ka ji tsoron Allah fa inna zalika yin haka ya zama min azmil umuri yana da cikin muhimman al'amura Allah zai hau da kai makamin kenan da farko mutum Allah ya ce mana duk wanda ya aiki mai kyau zai ba shi lada goma akan kowane lada ɗaya man ja abin hasanatu bal ashru amsalha idan zakaninka da Allah ya ƙara kyau zakaninka da bayin Allah ya ƙara kyau to sai ya ƙara maka martaba a hau da kai fiye da wannan ka kai kowane aiki kai a baka lada ɗari bakwai مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كان في سوق في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء idan ka ci gaba komai na tafiya daidai tsakaninka da Allah da tsakaninka da bayin Allah don ta inda ake samun daraja din wuri biyu ne yanzu wurin tsakaninka da Allah baka da kowa wanda ka dogara da shi sai Allah baka da kowa wanda zai maka komai sai Allah baka da wanda kake tsoro da wanda kake kuɗin wani abu a wurin sai Allah shi kadai ka sallama maka ka zubar da komai ka kuma wajensa kamar yadda farkon sallar ka yake Allahu akbar to in kai wannan tsakaninka da sauran bayinsa kuma ya zama kaman karshen sallar ka tsakaninka da kowa assalamu alaikum assalamu alaikum to ta haka martaban musulmi take karuwa kullum ana kara shi kamar yadda ake kara ma'aikacin gwamnati daga 04 05 06 07 har a kai 17 to haka martabar mutum ke hawa ainihin abin da yake hau da ma'aikacin gwamnati kullum ya rika cin gaba abu biyu ne da amana da iya aiki wajen nashi amana na hada da gaskiya kenan da kowane abu mai da kirki amana da iya aiki to shi ke hau da mutum a cikin matsayin gwamnati abin da ke hau da mutum a matsayin wajen Allah kuma tsakaninka da Allah ya kyau tsakaninka da bayin Allah ya kyau daga nan daga ɗari bakwai sai a hau da kai hadisin abu huraira wanda ya ce innal mu'mina da ya amadu amaran yutsabi alfai alfi hasana mumin yakan aikata aiki ɗaya a bashi lada dubu sau dubu biyu kaga miliyon kenan to in ka kai wannan sai kai ka wajen kos din la tubla wunna din kos a jarrabe ka mutuwan mata mutuwan yaya mutuwan abokai konewan dukiya komai dai wanda zai tayar maka da hankali dai zage-zagen makiya duk dai kowanne ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka ji tsoron Allah to in ka yi haka sai ka samu makami a wajen Allah wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi al-umur in dai kuka ji tsoron Allah kuka yi haƙuri to wannan shine muhimmin lamari wa in akhadha Allahu mithaqan وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون za ku shiga da riga tijaniya to riga tijaniya ba dole ba Allah ya ce wanda yake so ya shiga ta kai shi har wurin Allah din yana ce inna Allah hibbut tawwabin wa zkurullahi katiran la'allakum tuflihuna inna hadhihi tazkira faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila an yi muku wa'azi wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa wa zkurullahi rabbika bukratan wa asila amma idan mutum ya dauka sabo- ta zama alkawari a kansa dole sai yayi kenan in an shiga ba a bari har zuwa ƙarshen rayuwa ko ba haɗa da wata ɗariƙa ɗari uku da goma sha uku ne na wali ya zo cikin hadisin da barani amma ba a rijiyaniya da wata kuma ba a zuwa ziyaran wasu wali sai wanda suke cikin ɗariƙa ziyara bara ce dukkan wali muna ganin girman su muna son su amma ziyara bara ba zan bar gidan mu je gidan su mu yi bara ba kulawa da sallah a yi ta cikin jama'a in an samu girma iyaye a musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a an samu yan uwa ba a shantawa za ku iya na ba ku da ga shauti jani shi ka karba sai alhamdulillah da wata jiki to mai musulun tare zo to malama kina jin hausa kina jin hausa kina jin hausa ko to ki haka da hannun ki ce la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah صلى الله عليه وسلم أشهد أن إيسى عبد الله ورسوله abin da kika wadaci wannan larabci kin je kin tabbata daga zuciyar ki har bakin ki kin yarda Allah shi kadai ne shine mai sama mai kasa shine mai koyi mai kowa shi kadai ne ubangiji mu da muke bauta masa kuma kin je kin yarda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya koshi da wannan addini kuma kin ce kin yarda tun daga zuciyarki har bakinki yesu ba dan allah ba ne allah ba shi da ɗa annabi isa babban mutum ne daga jin manzannin allah allah ya aiko shi kamun muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin mamakin da ya faru ba shi da yana da uwa ba shi da uba kamar yadda annabi adam ba shi da uwar ba shi da uban ma gaba daya kin yadda da abin da ya gaba da kin yadda to ki ki ce alhamdulillah alhamdulillah to yau kin zama musulma yar uwanmu a rana ta faɗi ba za ki sha ruwa ba sai ki niyya mu karasa azumin nan da ke gobe eh, akwai sallah biyar yanzu kin je zaki wanka ki soma sallah koya miki sallah biyar kullum ake yi za koya miki yadda zaki rika yi kuma ah, zaki in bayan wannan wanka in kin yi wanka in lokacin da kika samu miji in baki da shi in kun kwanta da mijinki sai kun yi wannan wurin wanka sannan a koma sallah menene sunan ki na da hmm hmm ya sunan ta zainab ne a'a ba dai zainab ta ce ba ku ji abin da ta faɗa ne eh sunanta root root to yanzu wani suna ke so na musulmi root eh zainab ko to malama zainab abinda muna miki addu'a Allah ya ba ki kyawun rayuwa kuma abinda musulmi ba sa yi duk daga yau za ki ba kamar cin naman alade da sauransu masha Allah Allah Allah ba ki dama ki je haji ku ba ta zani alhamdulillah muna miki murna kin ji وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وإذا أخذ الله تنلوك تند الله يي الكوري يدوك الكوري فكان ينسى الذين أوتوا الكتاب فكان ينسى ما لمن يهود لنصارى Allah ya yi alkawari da malaman Yahudu da malaman Nasara za su yi bayanin ilimin gaskiya ba za su ɓoye shi don tsoro ko don kwaɗayi ko don neman yardan wani ba a bayyana ilimi sannan kuma a cikin ilimin da aka koya musu akwai sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam su bayyana wa mutane ga sifofin annabi cikin attaura cikin injila su yi bayanin gaskiya cewa addininsa gaskiya ne وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس والله أكن والله ذاك بين ون إلمي ومتاني ولا تكتمونه وذاك قوي شبا أما كش فنبذوه وراء ظهور سيسو كجيفا دوان القوري باين باين سو غا النبي يازو سم قوي سفنسا غا الدين الناس يازو سم قوي زموانسا الدين لي ميكو to duk abin da aka faɗa wa ahalar kitabin da in aya ta zo ta yi magana da ahalar kitabi to sai ta bi ta kan malaman musulunci su ma ahalar kitabi ne don suna da littafin to kuma malamai ku bayyana gaskiya kada ku ɓoye ta ku bayyana gaskiya kada ku ɓoye ta ku nuna wa mutane matsayin istighfari cikin musulunci matsayin salatin annabi cikin musulunci matsayin la ilaha illa cikin musulunci matsayin jikokin manzon Allah da darajarsu a cikin musulunci kamar sidi abdul qadir kamar shehu tijjan da sauran jikokin manzon Allah gaya wa mutane gaskiya kar ku ɓoye gaskiya saboda yan kuɗin da kuke samu da yar martabar da kuke samu da tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu ba za ku ɓoye shi ba washtarau bi samanan qalilan amma kash sai suka sai da wannan gaskiyar suka boye ta don su samu yan kuɗi yan kaɗan fa bi sama yashtarun amma ku abinda suka saya yayi muni ka sai da lahira ka sai yar duniya yar kaɗan wannan yayi muni
لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا و- لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يهمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ذليم إذا أن آية ما أكن آل الكتاب ني أما تاجا جيزت أكن كون مالمي آه ولا ت... ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا آه الذين يفرحون بما أتوا wanda suke murna da abin da suka suka aikata kuma suna son a gode musu akan abin da basu aikata ba to wannan karkasa shi za su tserewa azaba wala yahsiban alladhi yafrahu bima ataw wa yuhibbuna yuhmadu bima lam yaf'alu musamman mutanen da suke aikin riya mutum ya aikata dan aiki dan kankani na alheri sai ya jawo ayyuka na ƙarya da yawa ya haɗa ce duk shi ya aikata wai don a gode masa ta hakika wanda ya jefa kansa cikin azaba ya aika ɗan ƙanƙani na alheri ya nuna ya jawo wasu abubuwa daban wanda bai aikata wai haɗa ce duk shi ya aikata don a gode masa yana murna wannan ya sa kansa cikin azaba wala ya hasibanna ya faru ma atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahzibannahum bi mafazati min al'azab kar ka zaci waɗannan mutane za su je wani wurin da za su tserewa azaba walahum azabun alim wata azaba mai radadi tana nan ta tabbata gare su tana jiran su saboda haka musamman yan siyasa ku kiyaye su aiki kaɗan su jawo ayyuka masu yawa wanda ba su suka yi wuce a zo a buɗe duk su suka yi wannan don a gode musu to wannan ba shi da kyau ya kamata a yi gaskiya abin da kai ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره duk abin da ka aikata komi kankantar sa Allah ya gani zai baka lada maimakon ka jawo ƙarya mai yawa ka hada dan kankanin ma ya baci baka da ladan sa kuma ai baka azaba akan ƙaryar da kai walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir walillahi mulku samawati wal ard الله على كل شيء قدير ملك السماوات ملكا سمي والأرض da mallakan ƙasa duk gabaki ɗaya na Allah ne ba wani wanda yake da komai a cikinsu komi na Allah ne walillahi mulku samawati wal ard wallahu shi Allah kadiru mai iko ne ala kulli shay'in akan komai duk lokacin da aka faɗi rikicin mutane da ƙin bin gaskiya da kaburcewa da kangarewa sai abin da ya koma akan abu biyu menene dalilin kin gaskiya a fili haka to in na gaskiya me abinci na shine abinci na shine abin samun kuɗi na in na gaskiyan shine samun girma na in gaskiyan ne zan samu wannan girman da na samu to da neman ai ƙaryan neman girma ai ƙaryan cewa neman abinci ne ta nan ake saba wa Allah kowane sabo to in haka ne don Allah ka zubar da waɗancan abubuwa ka dawo wajen mai sama mai ƙasa Allah kenan in ka zo wajen mai sama mai ƙasa mai karasa in girma ne fa lillahi izzatu wa li rasuli wa lil mu'mina fa innal izzata lillahi jami'a in girma kake ne dukkan girma na wurin Allah zai baka in ya ga dama ba sai ka je wajen mutane ka yi ƙarya ka yi fowa na'in ka yi sharri ka ɓoye gaskiya ka bayyana ƙarya ba in kudin kake nema duk dukiya tana hannun Allah ne ka dawo wajen Allah Allah zai baka ba sai ji ka je ka yi sata ka yi fowa na in ka yi ƙarya ka daddage akan wai ba za ka rabu da wannan ƙarya ba in ka rabu da ƙaryar nan ina za ka ci abinci duk ka rabu da su ka kama Allah mai sama mai ƙasa mai komai mai kowa zai baka wallahi shi Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan kowane abu
inna fi khalqis samawati
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهير لآيات لأولي الباب إن سمي إن في خلق السماوات والأرض حقيقة أتك أكوي أتكين هلت السما دكسا واختلاف الليل والنهير دسابان دري درانا حقيقة أكوي آيات آيوي أبوبا ماماكين الله لأولي الباب أورما سهنكلي idan waɗansu suna yin ɗan aiki ɗan ƙanƙani su mako mai yawa wanda ba su yi ba don a gode musu a ce sun iya to ka dubi Allah wanda ya iya aiki mana shi ya yi sama shi ya yi ƙasa shi ya yi komai ina mallakan komai da komai ka dubi wannan mai baka tsoro ya baka mamaki ka koma wajensa ka daina ƙarya ina fi kalƙis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari yadda dai yake juyawa rana take juyawa waqtilafil layli wan nahar la ayatin wannan ya isa aya li ulil albabi a wurin ma'abuta kyakkyawan hankali a cikin masu kiran mutane zuwa aƙidar kwaminisanci na china da rasha wani mutum ya je wani wuri ya yi lacca ya yi lacca yana gaya mutane babu allah wato mutane ne kawai suke tsoratar da mutane yan uwansu da wani abu wai shi allah ai in kaza ne kaza ne in kaza ne kaza ne in aka hada kaza da kaza definitely kaza ya zama kaza yayi lacca yayi lacca ya gama wai babu Allah auzu billahi da ya shiru sai wani ya tashi ce duk abubuwan da ka faɗan nan hakika suna da ban mamaki amma ni abin da na gani da ido na yafi wanda ka faɗan nan kai wanda ka faɗan nan kila wani ne ya rubuta maka ka karanta mana ko wani ne ya gaya maka kai gaya mana amma ni abin da zan faɗa maka yanzu nan da ido na na gan shi wata rai ina zaune da la'asar a bakin kogin dijila ina kallon wata katuwar bishiya sai naga ta sare rassunta naga ta sare gindinta naga ta mai da kanta katako masu kyau sai naga katakon suna haduwa sai naga kusoshi na bugawa a cikin katakon ka wani lokaci wannan bishiya ta mai da kanta jirgin ruwa sai ta tura ta je bakin ruwa sannan sai naga mutane suka yi ta shiga suka yi ta shiga sai da suka shiga sai naga jirgi ya tuka su ya tafi da su sai ce wannan tatsuniya kake ko magana kake abinda na gani da ido na kuma bishiya ce ina kallon ta ta sare gindinta ta sare da sunta ta mai da kanta katako mai kyau ta har hada katakon sannan kusoshi suna mannewa suna mannewa kamar lokaci jirgin ruwa ya tashi sai na ga ya je bakin ruwa sai na ga mutane suna ta shiga da suka gama shiga sai jirgin ruwan ya tuka suka tafi da ido na na gani ba wai wani ta wani ai ba zai yi ba ba zai yi ba shine yanzu saman nan da ƙasan nan da taurarin nan da tsire-tsire da aihuwa da mutuwa da ake yi dire ya gaji rana rana ta gaji dire rani ya gaji damana damana ta gaji duk su suke yin kansu bishiya bata iya mai da kanta jirgin ruwa ba waɗannan su yi kansu to an an karyata da ya makareci ba mu yi tallazi kafa in nabi khalqi samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahari ayatin wannan ya isa ayoyi abun mamaki li ulil albabi a wurin masu hankali
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار suwane ne ulul albabi ma'abuta hankali mai ƙarfi mai lafiya masu hankali mai ƙarfi mai lafiya su ne allazi ne yazkurun Allah masu yawan zikirin Allah yazkurun Allah kiyaman wa qu'udan ko a tsaye suna zikiri ko a zaune suna zikiri wa ala junubin ko suna kwance suna zikiri su ne ma'abuta hankali mai kyau mai lafiya komai nasu ya fi na kowa don su masu zama wajen Allah ne Allah na ce ana jali su man zakara ni duk wanda yake mini zikiri ina tare da shi to saboda taruwansu da Allah komai nasu ya fi na kowa mai gafara saboda haka idan an zo cikin irin waɗannan ayoyi maƙiya la ilaha illallah sai su ta tawili wai abin da ake nufi sallah a tsaye sallah a zaune sallah kwanci haka ne domin Hussein Imran Hussein Imran Hussein sahabin manzon Allah mai ganin mala'iku yana musu shimfiɗa kullum bai da lafiya ya daɗe shekaru ba shi da lafiya ya tambayi manzon Allah ya mutum in bai da lafiya zai sallah annabi ya ce masa in ka iya ka yi sallah a tsaye in baka iya baka yi a zaune in baka iya baka kwanta a kwance ka yi ta in baka iya ba ko nuni ka iya yi hakika an yi wannan amma kuma ai fassara ɗaya ba zai ici waɗansu ayoyin ba fassarorinsu da yawa ba wannan kaɗai ba ne da an ce zikiri zikiri da an faɗi zikiri ba abin da zai fara fitowa ambaton Allah kamun ka ce eh sunan Qur'ani ne sunan sallah ne abin da zai fara fitowa dai zikiri ambaton Allah tuna Allah ambaton Allah shine zikiri shi ko zikirin gabaki daya ba wanda yake ya wuce la ilaha illallah shine fiyayyen abin da annabi ya faɗa da shi da annabawan da suka wuce kuma shine abin da zaka kawo ka shiga musulunci mai shiga musulunci duk abin da ya faɗa ba za a yarda ya zama musulmi ba sai ya faɗi la ilaha illallah sannan ya zama musulmi saboda haka ai ta yawan zikiri Allah yana kiran masu yawan zikiri ulul albabi masu hankali kafirai suna kiran masu zikiri mahaukata wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun in an ce su wani la ilaha su zikiri sai su girman kaca sai mu bar abin da yake damun mu dodannin mu da muke bautawa ko na zuciya ko na ko ko babban dodo din mu bari mu koma mu ta waka mu ta yin abin da mahaukata suke yi wai la ilaha illallah shine waka wai kuma hauka ne li sha'irin majnun ayinna la tariku alihatina li sha'irin majnun kawai mu bar abin da yake damun mu ta yin waka na mahaukaci mai waka mahaukaci haka kuma wani wuri yana faɗi banda wasu safati din yana cewa wan yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun in kafare sun ji ana zikire ce mahaukaci haukansa ya tashi mahaukaci haukansa ya tashi ko karatun qur'ani to sai ka samu wanda zaka goyi baya Allah da yace masu hankali ne shi zaka goyi bayansa ko kafare da suka ce mahaukaci ne su zaka goyi bayansu Allah da ya ce masu zikiri masu tsananin hankali ne kafirai su ce masu zikiri mahaukata ne mawaka manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗi a cikin wani dogon hadisi yana cewa da mutum mai kuɗi zai sa kuɗinsa ya ta ba da sadaka ya ta ba da sadaka mai yaƙi ya je ya ta yaƙi har takobinsa ya karye guntun takobin ya jiƙa da jini ladan da za a ba su bai kai ladan mai zikiri ba hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji yana cewa babban sunnan manzon Allah yawan zikiri laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera saboda haka a yawan zikiri a yawaita zikiri akwai wani hadisin da yake ja ku ta zikiri har makiya addini su ce muku mahaukata ko hadisin da yake faɗi haka uzkurullah ta yaqulu majnunun ku ta zikiri har har ma makiya addini munafiqun su kuma hauka da kun yi hauka ai ta zikirin Allah annabi yana cewa inna li kulli shay'in saqalatan wa saqalatul qalbi zikrullah kowane abu yana da magoginsa da ake goge shi da shi yayi kyau magogin zuciya la ilaha illallah la ilaha illallah ina son ka in kana son ka goge zuciyarka tai kalau kalau tai lafiya tai ta kallon gaskiya ta san gaskiya ce ta ta kallon ƙarya ta san ƙarya ce to ka goge ta da la ilaha illallah alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard sune masu tunanin mamakin halittar sama da ƙasa wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna ce rabbana ya ubangiji mu ma khalaqta hadha batila in sun dubi sama sun ga taurari sun ga abubuwan mamakin harshe lalle ya Allah ubangijinmu wa'annan abin da muke ganin nan baka halicce su don wasa ba hakika don ka nuna ikonka ka halicci waɗannan ma karakta za ba da subhanaka sarki ya tabbata gare ka gabar yin wani abu don wasa faƙina Allah muna roƙonka ka kiyaye mu azaban nar azabar wuta wata rana abdullahi ibn abbasin ya je ya kwana ɗakin yayar uwarsa wato matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta su da mai gidan da iyalai suna kwance akan shimfiɗa shi kuma suka bashi ya sa kansa a gefen a gefen matashin kai can asuba sai manzon Allah ya tashi yayi arwala ita ta tashi ta yi alwala shi ma yaron aka tashe ya yi alwala za a yi nafilan dare kenan to shi kenan sai manzala ya jeru da yaron aka sa matar a baya ita maimuna suka yi sallah suka yi nafiya suka gama sai manzon Allah ya ta karanta wannan aya ina ce duk wanda ya karanta wannan aya bai yi tunanin ikon Allah ba hakika wannan mutum bai zama mutum ba saboda haka a rika tunanin ikon Allah kuma a rika yawanta nafilfilin dare ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار daga shiga dariga dariga tijjani an shiga ba a bari alkawari ne istighfari ne salatin annabi da la ilaha illa Allah ne yace yi su Allah ne yace wastaghfirullah Allah ne yace sallu alaihi wasallim Allah ne yace sallallahu kaseeran la'allakum amma ba dole bane lokacin da baka shiga ba ran da ka shiga ya zama dole saboda wal yufunu zurahum aw bil adnan al ahda kana musulman an shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba ziyarar wasu wali sai wanda suke cikin dariƙa za a kula da sallarin ayyuka cikin jama'a za a girma iyaye musu biyayya za a jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ko ba a shanta ba za ka iya za ka iya na baka daga shi wajen ka je ka tambaya a koya maka yadda ake innaka man tudkhilin nara duk wanda ya mutu bai tuba kai masa gafara ba har ka shigar da shi wuta innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu hakika wannan kam ka kunyata shi dama Allah ya riga ya faɗi cewa in aka ƙi maganarsa aka ƙi maganar manzon Allah lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim duk wanda suka ƙi maganar Allah da maganar annabi za su za su sha kunya duniya da lahira shine wannan bayin Allah suke nunawa ya Allah ubangijinmu mu dai ka kiyaye mu azabar wuta hakika duk wanda ya mutu bai tuba maka ba ka shigar da shi wuta hakika wannan ka kunyata shi fa gadat zai ta wa malin zalimi na minan siyar a nan sai aka kawo watsu zahiri mawudiyar mudmar inda za a ce wa malahun min nasir sai aka ce wa malin zalimi min nasir kuma wa'annan miyagun mutane masu saba wa Allah masu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suka mutu ba su tuba ba malin zalimi min ansarin ba su da wanda zai taimaka musu a lahira ya hana a yi musu azaba.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
kina jin hausa ki haka da hannunki ki la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ya ce cikin wannan larabci kin yarda tun daga zuciyarki har bakinki Allah shi kadai ne shi ne mai sama mai ƙasa shi ya komi shi ya kowa shi kadai ne ubangijinmu da muke bautawa kuma kin yarda ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da wannan addini na Islam ko kin ce kin yarda Yesu ba dan Allah bane a babban mutum ne daga cikin manyan bayin Allah manzanni wanda Allah ya aiko shi da addini kamun na annabi Muhammad ya zo sallallahu alaihi wasallam amma shi akwai abun mamakin da ya faru gare shi yana da uwa ba shi da uba haka Allah ya ga dama annabi Adam ma ba shi da uwar ba shi da uba kin yarda da abin da kika faɗa yace alhamdulillah kin zama musulma yau alhamdulillah za ki je ki wanka za a koya miki sallah yadda yadda kika yi wanka yau din nan in kin yi wankan yau din nan to wata ran in kin ji aure kin kwanta da mijinki sai an yi wannan wanka sannan a koma sallah akwai wani jini da yake zuwa wurin mata kowane wata in wannan jini ya zo ba a sallah a lokacinsa ba a azumi a lokacin sai ya dauke an yi wanka irin na yau din nan Eh, muna miki murna Allah ya baki dukiya ki je haji Allah ya baki dukiya ki yi zakka duk abin da musulmi ba sa yanzu ba za ki ba kenan kabancin naman alari da sauran duk abubuwa muna miki murna me sunan ki na da ha sera to me sunan musulmi da ke so yanzu wani suna ke so na musulmi na hafsat hafsat ina hafsat أو أمه من حفصة كبارتها تنفى ما أدري لا من يملك من حفصة وما للظالم من نصير ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من نصير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار su waɗannan bayin Allah masu yawan zikiri a tsaye a zaune a kwance ɗin nan masu kyakkyawan hankali kajirin addu'o'i da suke yi addu'o'i da suke yi bayan yawan zikiri suna yin addu'o'i suna cewa sun faɗi waɗansu addu'o'i da suka wuce ina azaban nar da sauransu suka ce rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani mun ji wani mai kira wanda ka turo shi ya zo yayi kira a zo a yi imani mun ji kiransa samina munadiyan wani mai kira da ka turo yunadi yana kira anaminu bi rabbikum fa amanna abin da yake cewa an aminu bi rabbikum ya ayyuhan nas ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaquna mun ji yana faɗin haka mun ji Allah yana ce war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin mun ji wannan kira mun yarda mun karɓa mun zama musulmi ya Allah samina munadi nadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna mun yarda mun yi imani rabbana faghfir lana dhunubana Allah ka yafe mana zunubanmu wa kaffir anna sayi'atina haka kananan zunubanmu ka yafe mana manyan zunubanmu ka yafe mana kananan zunubanmu wa tawaffana ma al-abrar ka sa mu mutu da imani ya zama muna tare da inna da rara lafi na imin din nan wato mutanen kirkin nan wanda ka ajiye musu aljanna inna da rara lafi na im wa inna fujar lafi jahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi a cikin wani hadisi muslim ina cewa alaikum bis sidqi wa inna sidqa yadi ila albir wa inna albirra yadi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasdiqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa wa iyyakum wal kadhib وإياكم والكذب آه ولا يزال الرجل يكذب ويتهرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتهرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتهرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا yace ni dai ni dai abinda na hore ku ya ku musulmi ku rike gaskiya ku rike gaskiya ku rike gaskiya idan mutum ya rike gaskiya gaskiya za ta tara masa dukkan hanyoyin kirki su mayar masa da ita hanya sa guda daya yana kan wannan hanya ya zo cikin ulul birri wat taqwa har cikin aljanna in mutum yana faɗin gaskiya yana abinda ka sani ka detail na gaskiyarsa wanda ba kasance ka kwatanta wanda zai zama daidai misalin abu bai fi ɗari ba karkace kai ya kai ɗari biyu ka ce ina zama wannan abin da in bai fi ɗari ba ba zai kasa ɗari ba ba ka san iyakarsa ba kenan amma an ce ido ma'auni ne to ka ce wannan abin ni ban san iyakarsa amma da zai ba zai kasa ɗari ba ne amma karkace wane ɗari da hamsin to ka wannan ka kirda don ƙarya kenan saboda haka yace kuma na ce ku rabu da ƙarya ku rabu da ƙarya ƙarya ku rabu da ita duk wanda bai rabu da ƙarya ba ƙarya za ta jawo masa dukkan hanyoyi sharri na fajirci ta hada masa wannan hanyar ta zama hanyarsa yana tafiya har cikin wuta saboda haka a kiyaye ƙarya a rike gaskiya ربنا وآتنا ربنا إننا سمينا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ya ubangijinmu ya rabbana ya ubangijinmu ya Allah muna roƙonka atina ma wa attana ala rusulika ka ba mu abin nan da kai mana alkawari wanda muka ji shi a bakin manzanninka suna ce تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا suna cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id duk wanda ya bi wannan umurni naka aljanna ne makomarsa alkawari ne ka riga ka dauka Allah ka cika mana wannan alkawari wanda ka dauka kar ka kunyata mu ranar tashin kiyama ka sa mu cikin aljanna wa atina ma wa atina ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyama tunda kai ne kai wannan alkawari ya Allah mun san kuma la tukhliful mi'ada kai baka saba alkawari wato abubuwan yadda suke duk abin da Allah ya ce in kayi za ka shiga aljanna in kai kaza ka bar kaza za ka shiga aljanna haka yake amma kar ka yadda gaje tun da Allah ne ya fara ina yi na zama dan aljanna wa ne kai ka bari sai ka mutu tukuna wa ne kai ba wanda ya isa ce shi saboda ina kaza Allah ya ce mai kaza kaza ne wanda ya kaza za a bashi kaza wanda ya kaza za to ina yin kaza din wanda ya bar kaza za a bashi kaza ni ina bar kaza din to me yasa rabon da na zama dan aljanna in kai haka ka halaka ka zama dan wuta kenan domin ka ce Allah dole ya sa ka aljanna Allah yana masa dole in yace bai duk abun da kai din da kawai yace bai karba bai kai iya bai mai kai iya sai ka na yi kaza na yi kaza sai ka gama shirya ce to ban karba ba to bai kai iya saboda haka musulmi kullun ya zama yana da fuka-fuki guda biyu fukafikinsa na ƙaunan Allah zai masa gafara zai shigar da shi aljanna saboda shi Allah karimi ne mai karamci ne yanayi maƙiyarsa abin kirki balle masoyansa kuma ka ji tsoron Allah Allah mai iko ne mai aikata yadda ya ga dama ne komi ibadarka ba ta yi kusan kusan kusan ibadan iblis ba yanzu wane ne shugaban masu shiga wuta iblis to zai ce Allah wani abu saboda kullum ka zama mai tsoron Allah ka nemi da Allah sa ka cika da imani ka rika aikata ayyuka masu kyau kuma ka nisanci miyagun ayyuka kuma Allah mai gafara ne amma saboda dogara da gafara nan kar ka rika saba masa ka ji ai mai gafara ne a'a idan ya faru rashin karfin ka ya sa ka kai sabo maza maza ka tuba wa Allah ka zauna cikin wannan fukafuki guda biyu kana kaunan Allah zai maka gafara shigar da kai aljanna albarka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kana kaudan Allah zai yafe maka duk zunubanka ya shigar da kai aljanna ya kiyaye ka shiga wuta wannan shine matsayin mumini
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع أمل آمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديرهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب وأن أدوي دق باكي لا ألا يا أمسى نا كربا فاستجاب لهم ربهم وبنجز يا كربا مسو وأن دكا أدوي إنن wanda masu yawan zikiri suka yi ta yi dinnan Allah ce ya karbi dukkan addu'o'insu anni ni la udhiya mal amilin minkum ni bazan tozartar da aikin mai aiki ba sai ka yi aiki ka gama lalata aikin bazan yi haka ba la udhiya mal amilin minkum min zakarin aw unsa mutum ko namiji ne ko mace ce in dai aiki mai kyau yana da imani to zan shigar da shi aljanna in gafarta masa zunubansa la ukaffiran anhum sayi'atihim zan gafarta musu zunubansu wala urkilannahum jannatin zan shigar da su cikin aljanna tajri min tahtiha haru wanda korama guda hudu suke gudana a karkashin su kullum ana fada din nan أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى إن مغدانا روا مي كيو مغدانا نونو مي كيو مغدانا زوا مي زوا مي كيو مغدانا جيا wurin masu sha kuma kowa ma a can lahira zai sha tun da yake ba haramun bace zan shiga da jannan ta yi zan haru sawab fallazina hajaru ukhriju min diyarihim waɗannan wanda suka yi hijira aka fitar da su daga gidajensu domin wannan maganan ayar ta sauka wajen ummu salama ta ce ya rasulallah mutum da muka ƙaura muka zo garin nan na kan ji Allah yana faɗin mazaje yana faɗin abin da zai ba su yana faɗin mazaje yana faɗin abin da zai ba su amma mu mata ba a kawo su namu ba har yanzu to shi na kace min zakarin au'unsa mutum ko namiji ne ko mace ce sai aka kawo can kuma cikin suratul ahzabi إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما da mazan da matan duka Allah zai musu gafara ya ba su wani lada mai wani irin girma da kafiran na anhum sai yatim domin ita tana daga cikin wanda suka hijira sai koma habasha suka dawo da kafiran na anhum sai yatim zan yafe musu dubban su wal urkhilannahum kuma lalle zan shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-haru sawaban min indillah sakamako ne daga Allah kullum an sha faɗi aiki mai kyau shine zai shigar da mutum aljanna amma baya da ikon rike mutum har abada niyya mai kyau ita take rike mutum a cikin aljanna ya aikinsa mai kyau gwargwado musamman wanda ya musulunta kenan lokacin sallah bai yi ba sai sai ya mutu wani sahabi ya musulunta kenan sai aka buga gangan zuwa yaƙi ya je kenan maza maza sai yi shahada annabi ce ga wani mutum ya aiki kaɗan ya ba shi an ya samu lada ba iyaka to abin da yasa mutum niyyarsa ce take rike shi aljanna ba musulmin da yake da niyyan barin musulunci wata rana niyyarsa a cikin musuluncin nan har abada saboda haka niyyatu min khairu min amalihi in yayi aikin da ya shigar da shi aljanna niyya ko sai ta rike shi a cikin aljanna har abada wa rawul kana jannatin tajri min tahtiha haru sawaban min indillah sakamako ne daga Allah wallahi shi Allah inda husnus sawabi husnus sawabi kyakkyawan sakamako yana wurin Allah a wurin wanda suka sallami daɗaɗen duniya na banza suka riƙi maganan Allah don farkon wannan sura an ce mana zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min az-zabi wal fiddati wal khayl musawamati wal an'am al harth zalika wa ta'alu hayatu din wala inda husnul ma'ab قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وند يزابي نا الله دين ga sakamakon da Allah zai masa Allah ya samu cika da imani la yaghrurannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad haka shiga da riga tijaniya yake jiya ba dole ba Allah ce sai wanda yake so wasu kuri marabbika bukur tun hasila inna lahi butawabina amma ce inna zai tafi man sha attakhadha ila rabbi sabila amma in ka dauka sai ta zama dole saboda cikin nuzuri in an shiga ba a bari ba hada da wata dariƙa ba zuwa ziyarar wasu wali sai wanda suke cikin tijaniya za a kula da sallah rika yin ta cikin jama'a za a girma iyaye musu biyayya za a jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ko ba a shanta ba za ka iya na baka dariƙa shirya ka je ka tambaya a nuna kai لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك يا رسول الله wato walwalan kafirai da jin daɗinsu su kai su kawo su je nan su je can cikin jin daɗi la ya gurrannaka kar kar ya ruɗe ka kai tsammanin ko suna cikin ko suna cikin yardan Allah ne ba sa cikin yardan Allah komai jin daɗin kafiri ba cikin yardan Allah kamar yadda kake ganin ana walwala ana ana wata wata wanda ba musulmi a hau jirgin sama a yi nan a hau jirgin sama a yi can a hau jirgin musulmi ko kudin mota ma ya rasa to irin wannan kar ya dame ka cewa su kafirai suna jin daɗi suna da bankuna suna da gidaje suna da komai na jin daɗi shi ko wani musulmin gashi yadda yake abincinsa babu wurin kwana ma an kore shi daga ɗakin haya gashi na duk wannan kar ya dame ku in ji Allah la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil biladi wata rana sai na hasan jika manzon Allah ya hau doki mai kyau da kayan sirdi mai kyau shi kuma ya yi ado mai kyau yana kilisa a madina sai ya gamu da bayahudi ya ga kwarjininsa ya ga kyansa sai ya tsaya ya kama doki ya rikice kai hasan kai hasan kakan gaba ya ce duniya kurkuku ne na kafirai kuma aljanna ce a kurkuku ne na muminai aljanna ce ta kafirai to mu nan su nan su kuke kiran kafirai ko ko ko kuke kiran kanku muminai yanzu abinda kake ciki dubi yadda jikinka yake da kyau da tufafinka da dokinka da kayan adonka ka dubi ni ku yadda nake inji kafirin gashi da talauci ga alamar talaucin komai ya haɗu yanzu a ganinka yanzu ni dinnan cikin aljanna nake kai kuma yanzu cikin wuta kake ya ce gaskiya kakana ya faɗi gaskiya wallahi da ka ga shirin da aka shirya mini a aljanna inda zan koma insha Allahu abinda nake ciki a duniyar nan sai kai tausayi na ina cikin kurkuku ne kai kuma da za ka ga shirin da aka yi maka na komawa lahira cikin wuta zaman da kai ne yanzu nan kana cikin wuta aljanna ne mai daɗi ga ka lafiya kalau kana shan iska kana shan ruwa kana jin daɗi kuma wuta in kaga wutar da aka shiga sai kai zamani zaman da kake nan aljanna ne saboda haka musulmi su mai da hankali kula da Allah a bauta masa gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yaghrurannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil
mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad komi jin daɗin duniya ɗan jin daɗin duniyan ɗan kaɗan ne sun mamawehu jahannam bayan ɗan kaɗan na jin daɗi sai a mai da su jahannama na har abada wa bisal mihadu a uzu billahi shimfiɗa ya yi muni mutumin da aka ce zai je jahannama a masu shimfiɗa da hun min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash ai musu shimfiɗan wuta bargunan wuta katifun wuta za a shimfiɗa musu a rufe su da bargunan wuta a uzu billahi lahum sharabun min hamimin ruwa kuma tafashashe shine za su sha a'udhu billahi Allah kiyaye mu لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار أما الذين اتقوا wanda suka ji tsoron Allah komi jin daɗinsu a duniya ko jin daɗinsu ya kai na annabi Yusufu ga kyau ga sarauta ga farin jini ga annabta ga manzanci ga komai ya haɗu to ba zai rage masa komai na darajar lahira ba da zai samu a hore masa duniya kamar annabi Suleimanu a hore mutane da aljanu da tsuntsaye da dabbobi da komai da komai aljanu ruwa da na waje wannan ba zai rage masa komai na duniya ba saboda haka kai ta bautan Allah ka sallama wa Allah in wani alherin duniya ya same ka a ciki maraba da shi dama kayan muminai ne idan wata wahala ta duniya ta same ka a ciki maraba da dama ba gidanku bane duniya lahira aka shirya maka kai dai rike Allah ka rike maganan Allah ka rike aikin Allah shine abin izina lakin alladhina taqaw rabbahum kada ka ji an ce suna yawo suna walwala suna jin daɗi su kai nan su kawo nan kai tsammanin ko mumini ma in ya samu haka yana da jirgin sama yana yawatawa yana da gidaje yana da bankuna ko shi ma in ya zama haka zai zama dan wuta ko kaɗan ba haka ba ne mumini nasa daban kafiri nasa daban lakin lalina ta ƙauraban amma waɗanda suka ji tsoron Allah ubangijinsu tare da jin daɗin duniyar in an ba su lahum jannatun tajri min tahtiha na za a sake ba su lahira da aljanna wanda ƙorumi suke gudana a cikin ta din nan khalidina fiya kuma za su dawwama cikin aljannar nuzulan min indillah wannan kayan sauka ne wanda Allah ya karrama su da shi ya saukar da su a wannan wuri wa ma inda Allahi khairu lil abrari abinda Allah ya ajiye wa bayinsa managarta shi ya kamata kowane musulmi ya kwadaita ba duniya ba ko ba hana ka ka nemi duniyar ba tunda ke a duniyan ne ake wa Allah ibada a samu lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka mance da cewa kana da rabo a duniyar ma amma kada ya shagaltar da kai Allah ya shagaltar da kai lahira لا يغرنك متاع قليل لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرير abin da yake wajen Allah wanda ya tanada wa mutanen kirki inna laura lafi na'im shine fiyayyen abin da mai hankali zai nema to Allah ji kanmu Allah ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu malamu Allah saka shi wani mu da alheri Allah ya musulmi maza da mata rayayyu da matattu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah warkar Allah ya warkar da marasa lafiyar mu Allah Allah ya warkar da marasa lafiyar mu Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya kiyaye mana imanin mu da mutuncin mu da Najeriyar mu Allah ya sa mu zauna lafiya masu neman addu'a wurin Allah biya bukatunmu da bukatunsu abinda suke nema Allah ya ba su Allah ya ba mu abinda suke tsoro Allah kiyaye mu Allah kiyaye su sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله